الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna miƙa godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya ƙaddari haɗuwarmu a yau ranar juma'a 29 ga watan nuwamba shekara ta 2024 miladiyar aihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ya haɗa mu a nan farfajiyar ƙofar mai martaba sarkin katagun alhaji umar faruk na biyu domin wa'azin walima in ban yi kuskure ba na ɗaya daga cikin ‘ya'yanmu da aka aurar ‘yar alhaji aliyu burga kuma darakta na empowerment na jama'atu izalatul bid'a wai qamati sunna ta Najeriya ga baki ɗayanta muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure da aka ɗaura kamar yadda yake bisa al'ada
kowane ɗan adam ana yi masa manyan taro guda biyu a da a gargajiya akan ce akan yi wa mutum taro guda uku mu a sunna sai mu ce ana yi wa mutum manyan tarika guda biyu wadda ake taruwa don shi a can akan ce akan taru domin murnar aihuwarsa amma mu a sunna babu taron suna ana taruwa taro na farko don mutum namiji ne ko mace da za a zo a ɗaura aure don a tabbatar da nasaba a yi ma juna murna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karantar bayan an yi wa juna murna gwargwadon abin da aka samu wadda za a zo a dafa a yanka a soya ko a farfasa da za a yi walima mutane su shaida cewa an yi aure. wanda yake nuna mana wannan taron ya inganta baya da umarni da aka mana a wurin ɗaurin aure da alal aƙal za a sami waliyai da shaidu wadda za su haɗu a ɗaura wannan auren in an samu ƙari akan wannan adadin shari'a ta karɓe shi to wannan taro mun taru a ƙarƙashin wannan tutar taro na ƙarshe da ake wa mutum a rayuwarsa shine ranar da Allah ya masa rasuwa da za a zo a gayyaci ‘yan uwa a sanar wane ya rasu ko wance ta rasu da za a zo a yi sallah a yi mar addu'a a nema mar gafara a wurin Allah maɗaukakin sarki sannan kuma daga nan kowa ya tafi cikin uzurinsa to wannan haɗuwa da muka yi wadda aka ɗaura waɗannan auruka kusan guda uku muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin waɗannan auratayya wani abu da nake so mu ɗauka a nan shine addinin musulunci ya sanya mana aure da ake neman izini a wurin iyaye da ake haɗa namiji da mace da za su samu ƙaramin lokaci da za su nemi fahimta a tsakaninsu da kuma yadda za a zo a sanya wa'adi da za a ɗaura aure sannan a je a yi wannan zaman wadda in Allah maɗaukakin sarki ya ba da zuriya to wannan zuriyar ana tabbatar mata da wannan nasaba da ake iya kira cewa wannan ɗan gidan wane ne ko kuma ‘yar gidan wance ne wadda wane shi ne ma'aifinsa. To wannan ma'aifin da ko ma'aifiyar a kayansu nake so na yi magana, shi ne matsayi da daraja da Allah maɗaukakin sarki ya ba su, kuma ya wajabta cewa wajibi ne a girmama iyaye, wajibi ne a daraja iyaye, wajibi ne kuma a kyautata musu amma bi umarninsu matuƙar wannan umarnin bai saba Allah maɗaukakin sarki ba Allah maɗaukakin sarki a cikin guraben da ya nuna mana daraja na iyaye da ya kawo hakkinsa wadda shi kaɗai ya cancanta da wannan hakkin in an ba shi an tsira wannan hakkin in an karkatar da shi zuwa ga wani an halaka shine bauta da ba wadda za a bauta wa sai shi kadai sai ce wa'budu Allah
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا نعم وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل والساحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخوضا الله أكبر الله مدوكك سركي ya kawo mana darajar iyaye a cikin wannan aya ya ce wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah wannan bautar ba ana magana da mutum kwaya ɗaya ba qatibatan ana magana da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'anda suke raye a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da za a ɗauki numfashi na ƙarshe a doron ƙasa Allah ya ce a bauta masa kuma kada a haɗa shi da wani to bautar Allah me ake nufi da bauta malamai sun ce ita al'ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda gama ita ibada gama garin suna ne na dukkanin abinda Allah madaukakin sarki yake so kuma Allah ya yadda da wannan abin yana iya zuwa min al-af'al wadda zai iya zuwa aiki ne da za a yi shi da gabbai kamar sallah kamar aikin hajji da makamantansu wadda ake yin su da gaba ko kuma zai iya zuwa minal aqwali daga cikin ibadar da harce yake yin furci da ita karatun alqur'ani ibada ne da ake yin ta da harce sannan salati annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ce da ake yin ta da harce kai ba ma wayannan wanda ababe ne da suke manya-manya a musulunci fitattu ba inda za ka yi wa ɗan uwanka magana ya faɗa ma baƙa kai in ka zo miyarwa ka faɗa masa farar magana mai daɗi ka tausasa harce ba wai don kana tsoronsa ba sai don koyarwa ta addinin musulunci ka yi ibada tunda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana wa ƙulolin nasi husnan ku faɗa wa mutane magana wanda take kyakkyawa magana wadda take daddaɗa da haka yayin da ka faɗa ambata wa ɗan uwanka maganar da take mai kyau wadda ta faranta masa rai ibada kai kana neman kuma ladanta a wurin Allah maɗaukakin sarki da haka ita ibada wani abu ne mai faɗin gaske gwargwadon iliminka gwargwadon yadda aka karantar da kai kake iya ɗaukan al'amura suka iya zamantowa ibada. Manzala sallallahu Alaihi wasallam a cikin abubuwan da ya gwada mana a matsayin sadaka sai ce inda za ka ga ƙazanta a kan titi ko ka ga wani abin da zai cutar da al'umma a kayan titi ka kawar da shi gefe wannan kayi sadaka ya'ani sadakar ka ibada ce da Allah maɗaukakin sarki zai baka lada a kai. to anas da Allah ya ce a bauta masa shi kadai wala tushriku bihi shay'an kada ku hada Allah da wani a waran bauta kamar yadda na ambata bauta abu ne mai fadi roƙon Allah madaukakin sarki da za ka roƙi Allah neman biyan bukata ka ce ya Allah a yau na wuni ba ni da fucika Allah ina roƙonka ka azurta ni inda Allah zai baka kyautar miliyan ɗari ya ma sanadiyar ƙofar da za ka samu wannan dukiyar to dukiyar da aka baka babinta daban roƙon da kai ka yadda Allah shi ne Allah ka yadda Allah yana da abin bayarwa ka yadda kuma Allah maɗaukakin sarki shine mai bayarwa sannan ka tabbatar masa cewa shi kaɗai ya cancanta a roƙa kuma shi ka roƙa to wannan ma ibada ce wadda in kai Allah maɗaukakin sarki zai baka lada a kayanta sai ya zamanto a yau za ga ana addu'a akwai wata kalma da yanzu matasa suke wasa da ita musamman a social media sai a ce shehu kana gani ina tafiya da ƙafa ba ni da abin hawa shehu a ina yake ganinka shehu yana kwanci a ina da aka kabarin ma a ina a senegal da aka shehu baya jin me kake faɗa shehu ko ba zai iya amsawa ba ko ba zai iya biya ma bukata ba da aka ‘yan uwa matasa da wanda suke gaba da su ka shedin ɗan adam yana danganta neman biyan bukata ko wasa da ita zuwa wadan jingina ta zuwa ga ɗan adam to da Allah ya maganar abauta mar kada a haɗa shi da wani sai ce wa bilwalidaini ihsanan iyaye a kyautata musu iyaye a kyautata musu ba mu gane ya jama'a da Allah ya kawo maganar hakkinsa bai biyo baya da kowa ba sai biyo da maganar iyaye kamar yadda in mun koma cikin suratul isra'i wa qada rabbuka alla ta'budu وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا na'am إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما mm.
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله أكبر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أنا ما الله مدوككين سركي دي بينا يا يهكنشي با ود زاء بوتا وسيشي سيشي إياه با بوتا مسو أكي بكوتتا مسو أكي ɗan'uwa masu sauraro duk wanda Allah ya kaddari ɗaya daga cikin iyayensa yana ya raye biyun nan suna raye ko ɗaya yana raye in ma ma'aifi in ma ma'aifiya akwai aiki jaja zir a gabanka musamman ma in sun kai shekarun girma shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin ayar a wata gaba sai ce wala taqul lahumu uffin kalimatu uff in muka lura inda larabci ne idan aka warware ta za mu samu alhamza da fa'un guda ɗaya da aka ɗaure ta sannan da fa'un ta biyu wadda aka mata faɗuwa ƙasa in ka ɗora mata shadda fa'un guda ɗaya za mu samu wannan ita ne mafi ƙarancin kalma kamar yanzu a hausa ne ma'aifinka ya wani abu sai ka kyare shi ka ce kai baba me yasa za ka yi haka wannan kalmar ta kai in muka lura za mu samu kai yawan harufan guda nawa kwaya uku kamar yadda yake a larabci ofin kwaya uku to wannan ita ne kalma mafi karanci sai Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a mu'amala ta rayuwa ɗaya daga cikin iyaye in za su yi wani abu ko na kuskure ne ba za ka ambaci wannan kalmar ba saboda girmamawa sai Allah ce walatan harhuma ba za ka yi wa iyayenka tsawa ba in za ka yi magana da su sai Allah ya ce wa kullahuma qawlan kariman ka faɗa musu magana ta karamci magana ta girmamawa inda a yanzu za a ce ma za a shiga gaban mai martaba za a je gaisuwa in za ka yi magana sai ka zaɓi kalmomi na ladabi da za ka ambata inda za a ce ma mai girma gwamna zai zo za ku je wurinsa za a gana in za a je sai ka san kalmomin ladabi da za ka ambata wadda ba za a ce ka yi rashin ladabi ba to kazalika iyayenka a mu'amalarka da su kulla yaumin wannan maganar mai kyawu ita ake so tana gudana a tsakankani 'yan kwa masu sauraro naga kamar sakatare ya zo amma abin da nake so na ambata mana a ƙarshe shine duk wanda yake so ya samu albarka a rayuwarsa duk wanda yake so ya tsaya ya samu albarka a cikin rayuwarsa to ya tsaya ya rike iyayensa hannu bibbiyu sannan kuma ya kyautata wa iyayensa imamu zarnuji a cikin littafinsa ta'limul muta'allim tariqat ta'allum sai kawo wani ɗalibi da ya tsawon zamani bai je zaure wurin malaminsa ba bayan wani lokaci sai ɗalibi ya je wurin malam malam yake tambayansa yaya aka yi na ɗau zamani ban ganka a majalisi ba sai ce akar mukallahu ma'aifiyata ne babu lafiya shine na zauna zaman jinyarta wannan ya hana ni zuwa karatu malam ya ce to turzaku barakatal haya Allah zai azurta ka da albarkar rayuwa amma ba za ka sami gwabi na albarkar ilimi ba anan malam sai bayyana mana cewa wanda ya bi iyaye sau da kafa Allah madaukakin sarki zai albarkaci rayuwarsa wanda ya rena malaminsa kuma duk ilimin da ya yi da kaifin basirarsa Allah ba zai sa albarka a ilimin yadda zai tasiri ya samu kyakkyawar sadakatu jariya ba muna roƙon Allah ya ba mu ilimi mai amfani muna roƙon Allah wannan aure da aka yi kusan guda uku na ita 'yar gidan injiniya da ƙannan dakta Muktar Andu da sauran auratayya ma da muka daura a masallaci da na ko ina muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su zuriya tsayi ba ya ba su ikon gina zamantakewar a kayan gwadabe na Annabi sallallahu alaihi wasallam Najeriya mu muna roƙon Allah ya ƙara mata zaman lafiya Allah ya ƙara mata arziki Allah ya ƙara shugabannin mu jin tsoron su Allah ya hana su hutun zuciya sai sun sauke nauyin da yake wuyansu na talakawa subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka allahumma natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin